رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي باي wannan yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullah muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wataala wanda ya sake nuna mana wannan lokaci ya haɗa mu a wannan masallaci mai suna masjidun sa'ad ibn abi waqasin radiyallahu anhu a wannan anguwa ta gawon nama cikin birnin sokoto domin ci gaba tafsir littafin allah mai girma yau muna sha bakwai ga wata ramadana hijira 1447 wanda yake shine shidda ga watan uku miladiya 2026 muna cikin suratu taha wanda karatun da ya gabata mun fara bayanin tasowar annabi musa alaihi salamu daga madayana har zuwa inda allah maɗaukin sarki ya kira shi yana tambayarsa menene ga hannunsa na dama ya yi bayanin sanda shi ce ga irin abun da yake da ita to sai lokaci ya muka tsaya nan daga insha Allah za mu tashi aya ta goma sha tara inda Allah ce fa'al billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim qala alqiha ya musa فألقاها فإذا هي حية تسعى قال sai Allah ce alƙiha ya Musa to jefar da wannan sandar da ke ga hannunka ya kai Musa jefata yi jifa da ita fa alƙaha sai ko Musa ya jifa da ita yana jifa da ita fa izahiya hayyatun sai ga ta koma irin wata macijiya ta tsa wadda ke gaggawa tafiya wato abin abubuwa guda biyu ke nuna ce zama irin irin wani kwamarci maciji ga tsawo ga kauri amma kuma wajen tafiya yana tafiya irin tafiya yan ƙananan macizan nan masu saurin gudu shi a ce fa'i zahiyar ya sai ga ta macijiya ta tsatana gudu ibn abi hatim ya so daga ikrama daga dan abbas cewa dalce fa alqaha fa izahi hayyatun tas'a kafin ya jefa ta bata kasance macijiya ba amma yana jefa ta sai ta gitta ga wata itaciya ta ce wannan ya taciya ta gita inda wani wani duki ta hade shi musa alaihi salamu yana jan abun da ke afuwa na mayan zuwa a cikin cikin ta suna ƙoƙo lokacin da ta hade su a wannan lokacin fallawalla mubbiran sai juya da bayan ruga da gudu a kira shi kawai za a bayanar ga cewa musa kan masan dakka a karon na biyu an kira shi ce wani hawala ta haf rikin sandar kaka ji tsoro a karo na uku an ce husha in na kamin al'aminina rikattaka cikin amintattu ba su cuta maka to sannan ne ya rika wannan sannan da ka hanya ji wa zai wahamunu munabbahin ya ce fa alƙaha fa izahiyar ya tuttasa ya jefa ta kan huska ƙasa nan take ko da ya tuba ga ta koma kwamarci babba wanda yake yana yawo yana bin abin da zai kama in ya gita ga duki ya haɗe shi ga shi kwamarci da gudan ƙato kace raƙumi ne idan ya gita ga itaciya sa auren sai sare itacen nan idanuwanta idan ka gani kamar wuta ce ke horo a cikinsu don haka musa lokacin da wannan walla mudubiran walam yu'aqib ya juya baya yana mai gudu bai ko juyo ba sai Allah ce mai gaba قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى
Allah ce mai wusa kammata sa hannu ka rike ta wala ta hafsar ka ji tsoro sanu idu hasirata al'ula za mu mai da ita a kan yanayinta na farko sadda take sandaɗin don haka yana kama ta sai ya ga ta koma sanda shi ne sanar idu hasirata al'ula ai ila hali hallati turahu kullu zalika zuwa halin da aka san da shi ita aka san da shi kafin wannan sai ya ci gaba واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون اذهب إلى فرعون إنه طغى to bayan wannan Allah ce wa babun ya daka ila janahika ka tattara hannunka zuwa ga hamuttanka a suratul kasar ne ce wa babun ilayka janahaka min arrahim ka tattara fikafikanka bi wani hannayen ka rungume su saboda tsoro ya ce fa zalika burhana ne min rabbika ila fir'auna wa na'i wayannan dalilai guda biyu ne zuwa ga fir'auna da mutanensa ga sanda ga hannun da zaka sa cikin hamuce ka hisaira kirkali kamar hasken rana idan ka sa hannunka karkashin hamucinka ta kharuju bai da min gairi su'in za ta fito fari fet ba da wata cuta ba ayatar ukura shi ma wata aisha ta daban Allah ce mu yi wannan linuri ya kamin ayatin al-kubra don mu nuna maka daga cikin ayoyinmu mafi girma annabi musa alaihissalam idan shigar da hannunsa a cikin aljihunsa ya fitar da hannun sai ka ga yana haskawa kamar dai wata Allah ce ta karbi bai za a min gairi su a min gairi barasin wala an ba ciwon baras ba ne ba wata cuta ba ba wani aibi ba mun maka wannan ne linuri yaka min ayati dal kubra don mu nuna maka wasu daga cikin ayoyinmu mafiya girma wahabu ya ce Allah ubangiji Musa ce mai udunu yo kusa walam ya zali yudunihi Allah bai gushe yana kusantowa da shi ba hatta shazza zaharahu sai da Allah ya karfafa bansa bi jizi shajarta ta kutturun wata itaciya fasta karan nan ya samu tabbata wa zahabat anhu ra'ida makarkatar ta kama shi ta gushe wa jama'a yadahu fil asayat tara hannunsa ga wannan sanda waka za a birasi wa muke ya tunkuyar da kansa da wuyansa sai Allah ce mai to yanzu kam izhab ila fir'auna kaga an bashi risala ke tafi zuwa ga fir'auna innahu taga lalle shi fir'auna ya ƙetare iyaka wani fir'auna fir'aunan ga da kabban ƙasar masar ka gudu domin kai ya kashe ka yanzu an haife ka inda shike fada uka je can ka kira shi ila ibadatin lahiwa da hula sharika lahu zuwa ga bautawa Allah shi kadai wanda ba abokin tare gare shi kuma ka gaya masa fal yuhsin ila bani isra'ila ka umurtai ya kyautata wa bani isra'ila bar azabtar da su domin fa inna hu daga shi fir'auna ya tsallake iyaka wa baga yayi zalunci wa asar alhayata dunya da birayen duniya wa nasiya rabbul ala ya manci ubangiji mafi daukaka wa bunu munabbai yace Allah ya ce Musa in talik bi risalati je da wannan sako nawa fa innaka bi aini wa sami ina ganin ka ina jinka wa inni ma'aka kuma ni ina tare da kai ina karfafa kai ina baka nasara wa inni kad albastuka junnatan min sultani kuma na tufatar da kai wata garkuwa daga mulki na litastakmil bihal quwwata fi awal dunka samu kammala karfi a cikin idan umurni na fa anta jundun azim min jundi kai kadai wata runduna kake babba daga cikin rundunoni na ba az tuka na aike kai la khalqin da'ifin zuwa ga wata halitta mai rauni shine fir'auna mai halki daga cikin halittuna rauni gare sai dai batira ni'imati ya ta kama da ni'imata wa amina makari ya amince makamuna wa garratu dunya anni duniya ta rude shi game da ni hatta jahada haƙi hayya musa ya haƙe na wa ankara rububati yan musa ya cewa ni ne ubangiji wa za'ama annahu la ya'rifu ni yadda cewa bai ko sani ba yace to fa inni uqsu bi izzati ina maka rantsuwa da buwayata laula alqadaru allazi wada'tu baini wa baina halqi ba don da kaddara da nisa tsakanina da halittana la badaitu bihi badashi ta jabbar da na damkai irin damkan mai tsananin karfi wanda yake ga zubul garbin samawati wal ardu sammai da kansa suna hushi da yawo sata wal jibal wal bihar da duwatsu da tekuna da suna hushi idan Allah ya hushi fa in amartu sama ko da ruwan sama kawai na umurta su komai haka ba su za su ishe shi wato sai a jihohi da zakwa wa ina amartu al-arda ibtilat in umurti kasa ce ta hade shade shi za ta yi wa ina amartu al-jibala damara wa ina ce duwatsu su ladaddage shi za su ladaddage shi wa in amartu al-bihara agarkatu in umurti ce ko ce su nutsar da shi za su nutsar da shi walakin sai dai shi hana alayya ya walakanta gare ni shi ba kowa na gare ni ba wasa kada min aini ya fada gida na ban kallo ne komai sai dai wa wasiya hu hilmi hankuri na shi ya rawance gida na gaba shi wasa ga naitu bima indi ni wadatu da abin da ke guna yace wa haqi inni anal ganiyyu la ganiya gairi ina maka rantsuwa ni ne mawadaci wanda ke ba mawada ba wani wadatacce ba ni ba don haka je ka musa fi balliku risalti ya zaman sakona wada'uhu ila ibadati ka kira shi zuwa ga bautata wa tauhidi da kadaita ni wa islasi da tsalkake addini domin ni wa zkuru ayyami ka tunatar da shi wa zakiru ayyami ka tunatar da shi kwanuka na mana irin kwanaki waɗanda sun ka shuɗe ga al'ummomin da suka karyata wa haziru niqimati wa ba'ati ka tsoratar da shi azabata wa ahbiru ka sanar sai annahu la yaqumu shay'un daga ba abun da ke tsayuwa ga hushina wa qul lahu fi ma bayna zalika ka gaya mai cikin wannan tsakanin wannan duka ka gaya mai kaulan layinan magana mai laushi la'allahu yatazakkaru aisha yana yiwa zai wasu koyi tsoron Allah kuma ahbiru ka bashi labari in anni anal gafu anal afu wal maghfira anni ila al afu wal maghfira asra minni ila al galib wal uquba cewa na yi gaugawa ya fiya da gafara bisa ga gaugawa azabar hukuma wala yaru annaka ma albastu min libasi dunya abinda ne tufata da shi da tuwa duniya kai kai tsorata ka fa inna nasiyata hu bi digashin goshin sa daga hannuna laysa yatubu bai ya furta magana wala tarbai tadda ijiya wala tadawus bai shedawa illa bi sai na ba hidawa idan ka zo wa kullo ka ce mai ajib rabbaka karba maka ran ubangijinka fa innahu wasul magfira ya mai yalwa gafara ne wa qad amhalaka 400 sana ya jinkirta maka shekara har 400 fi kulli hadd cikin wannan shekaru anta mubarizu bil muharaba kana wa Allah fito na fito wajen yaki tasubbu kana zagin sa wa tatabassalu bihi kuma kana kwatanta da shi wata suddu ibadahu an sabilihi kana hana bayan sa bai hanyarsa wa huwa yumdiru alayka sama yana sako maka ruwan sama wayan bitu laka al'arda yana hitar da tsiri ga ƙasa domin amfaninka duk da haka walam tattakin baka miƙo ba walam tarin baka tsoha ba walam tattakin baka bukace shi ba walam tagalin baka baka rinjaya ba walau sha Allah da Allah ya so an yi ajiyar laka al'ukubata na fa'ala da ya so ya gagoto maka da hukuma da ya aikata walakin lahu za a nati wa ilmi azimin sai dai shi Allah mai biya abu dake dake ne ko mai hankuri ne babba wajahidu bi nafsika kai yaki da shi da kanka kai Musa wa hika da kai da uwanka wa antuma ta tasibani bi jihadihi alhali lokacin da zaku yaki fir'auna kuna masu neman lada da wannan jihadin da muke fa inni domin ni laushi tu da na zo atai atihi bi junudin la qibala lahu bi hada fa'atu da na ga dama in kawo wata runduna wadda bai iya tarbo da na yi haka walakin sai dai abinda sani aika ka kai dinga da yarena li ya'lamu hadha al-abd da'if domin wannan ba mai rauni ya sani allazi qad a'jabahu nafsu wanda kirayarsa ta burge shi da gayyarsa annal fi'atul qalqiya jama'a yakka anni tagalibul fi'atul kathirata bi izni tana rija jama'a mai yawa da izini na don haka kai Musa da dan uwanka Harun wala tujibanku bazinatu kadak kayan ƙawarsa su ba ku shawa wala ma mata biye kada duk wani abu da aka jiyar da shi daɗi da shekar ya ba ku shawa wala ta mudda ila zalika ila kuma kar ma ku kalli abubuwan da muka ba ina ni'ima fa innahu zaharatul hayatid dunya qawace ta rayuwar duniya wa zinatul mutaraffi da qawa ta masu takama walau shi da na ga dama an uzayyina kuma min ad-dunya bi zinatin in kawatar da ku da duniya da wata kayan ado da nayi liya alama fir'auna hina yanzur ilaiha domin fir'auna sai lokacin da yake kallon wannan adon anna maqadaratu tajiz amil ma'uti to ba iko kan na kasa yin abun da ni ba da na zo sai ba kayan kulliya da kawo wanda shi kansa ya san bai ya samu da irin walakin argau bi kuma an zarga sai dai ina kyamatan muku wannan wa zuwiyan kuma ina nade shi daga gare ku to kuma haka nake yi bi auliya ila wanda masoyana yace wa kadiman tun can da majar ada tifi zalika al'ada ta bata gudana kan wannan ba fa inni la azudu an na'ima ina korab bayina masoyana daga ni'imar duniya wa rahaiha da yalwata kama yazudu ra'i shafiqi bilahu amma barikal karra kamar yadda makiyayi mai tausayi yake gargada raƙumansa sa yana hana su kwana wurin da addar rudani inda bai da aminci wa ma zalika ba abin da sa nake wannan wa ma zalika lihawa ne alayhi wannan abin da nake hana su duniya ba don sun walakanta gare ni ba walakin kawai ina hana su duniya ne takmilu nasiba min karamati domin su samu kammala nasu kaso na karamata ya zai sun zana su kaso saliman lafiyayyen mafira wanda a cikakke wanda ke lan takalamu duniya duniya wata aibanta shi ba yake kuma wa'alan ka sani annahu la yatazayyanu liyal ibada bi zinatin hiya ablagu mimma indi bayi ba za su yi wani kawa ba wata kulliya wadda ta kai abunda abuna na gudun duniya da ta ka tsantsan da ita duk wani kayan kulliya da hake sawa to Allah ya yi shawar kulliya ta gudun duniya ba ina domin ita gudun duniya zinatul mutakina ita ce kulliyar masu tsoron Allah alaihim min hali basu suna tuhafi a gare ta yurafu da bihin sake da rushe ana sanin su da kawaici da kankan da kai za a ga simahun alamominsu ga hulkokinsu mai asali su saboda alamun su juda ulai kawul ya yi haƙƙan wannan su ne masoyana da gaske bai za da kito idan kar haɗu da su ba fi zaujana ka sassauta hike ka gare su wanzan lilkalban ka kaskata zuciyarka wani sanaka da harshenka wa alauka zane annahu man a hanali duk wanda ya walakanta min wani masoyi au a kafo ko ya tsorata masoyina bakar ba ne kamar ya fito da ni ya fito na fito ne da mu yaki wa ba daɗe kai ya ba fara ya ƙata wa irdi wa arada li nafsahu don haka ya gito min kansa wada hani ilaiha ya kira ya ce to zo mu yi fada wa ana asrau shay ila nusrati awliya ko ni ne nufi gaugawar komai wajen taimakon masoyana afa yazunnu allazi yuharibuni an yaquma li shin wanda ke fada da ni yana tsammani ya tsayo gabana am yazunnu allazi yuadini an yajazani ko ko wanda ke kiyaya da ni yana tsammanin zai bawaye ni am yazunnu allazi yubarizu an yazika ni aw yafuta ni ko ko wanda ke min fita fito na fito na zamani ya riga ni ko ya kubce min wa kaifa ya wannan abin zai yi wa ana sayar launi ne mai zaburowa domin su fi duniya wal akhira duniya da lahira la akilu muqarrahu ila gai duk wanda ya matsu daga cikin su ba zan dogara da shi ga wani ba zan taimake shi da kaina to da Allah ya ce Musa ya wajen Fir'auna sai ce qala rabbi shrah li sadri qala rabbi shrah li sadri na'am wa yassir li amri na'am واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري سنن.
وأشركه في أمري جميل.
كي نسبحك كثيرا مم.
ونذكرك كثيرا نعم.
إنك كنت كنت بنا بنا بصيرا
kala sai ce rabbi shirah li sadri ya Allah ka yalwata min kirjina wannan roƙo na Musa yayi ga Allah subhanahu wataala ya buɗa masa kirjinsa ya ɗauki nauyin abin da aka aiko shi da shi saboda manzanci sakon Allah abu ne mai nauyi al'amari ne mai girma kuma gashi an aike shi zuwa ga sarki mafi girma a wannan lokaci a bankasa mafi taurin kansu mafi tsananin kafirci mafi yawan runduna mafi yawan masarauta wadda an rayayya mafi taurin kansu wanda ke yafi su kaiwa matuƙa ga taurin kai al'amarinsa ya kai har ya ce shi bai sa akwai wani Allah in ba shi ba to kuma zuwa gare shi hanka ce ya tafi kaga dole ya addu'a kuma dama can Musa ya zauna a gidansa wani ɗan lokaci tun yana jariri a cikin ɗakinsa a bisa shimfiɗarsa sannan ya kashe wani mutum ya ji tsoron wannan sarki ya sa a kasai sai ya gudu to bayan wannan kuma gashi Allah ce ya je ya wafi ya gargaɗi wannan mutum ya kira shi zuwa ga Allah cewa shi bauta ma Allah shi kadai kaga abu ne mai nauyi wanga da ka tashi cikin gida ne akan shimfiɗa ta yi tun kana jariri har ka girma abin da ya faru ya faru kan buge wani mutum ya mutu gudun kada ya kashe ka kan gudu to yanzu je ka ce mai ya bar bautar gumaka ya bar kira zuwa a bauta masa shi ma ya dawo ya bauta ma Allah don haka yace rabbi shrah li sadri yace ku waysir la amri Allah ka sauka mai al'amari na saboda Allah in ba kasance kai ne mataimaki na kai ne mai karfafa ni to ban hoyawa da shi sai ne yace wa halul ubudu ta bil lisani yafqahu qawli ka walwale kullin da ke ga halshe na yadda za su fahimci magana ta wannan ya faru ne na ɗan abin da ya same shi na ya ƙiƙiniya ina a ori da alaihi ta murad wal jawar sadda aka aje mai faran da bino da kankashe sai ya ɗauki kankashe ya sa bakinsa sai ya ɗan ƙone masa halshe ya sa magana shi tana ɗan rawa haka wanda dalilin wannan zai zo a nan gaba don haka kuma kaga musa bai roƙi a kawar da mai wannan gaba ɗaya ba a'a ya roƙi a ɗan sakan mai harshe ne yadda yake don yi magana suna iya fahimtarsa mana ya nemi a ɗan saki harshe saboda gudun bukata da ya roƙa ya ce Allah gaba ɗaya wannan ilin da aka harshe da gaba ɗaya ka kawar da ita da gaba ɗaya an kawar da wannan lukuna ɗin sai dai su annabawa dama in za su yi roƙo za su roƙi gurgurun bukata da sun samu gurgurun bukatar su shi na shi kenan sun gama shi yasa duk da bara za ka yi duk da roƙo za ka yi to ka roƙi gurgurun bukatar ka da ka samu abun da ke maka bukatar ka to shi kenan ka tsaya saɓani mabaratanmu na yanzu da maroƙanmu wanda ke ta yabbara da roƙo suke son su tara dukiya mutum kila ya mallaki sama da dubu ɗari a gida kila yan ɗari da su kaɗai na a gare ka kana tunanin maya za ka ƙarasa da sojin buɗe bakin zoye masu tsaye wani ma yankan ce ya haƙuri ya ɗauki waɗa da su wanda ba abin da za su roƙa za su roƙa gurgurin bukata a shi yasa Allah madaukin sarki da yake ba da labari game da shi fir'auna a lokacin da Musa ya zo masa a cikin surtu zuhru aya ta 52 fir'auna yake ce ma mutanensa am ana khairun min hadha allazi huwa mahinun shin an bi mana bal ba haka lamarin yake ba ni ne mafi alkhairi daga wanga walakan da cewa da biha nabi Musa wala yakad yabinu bai ma kusa ce bayyana magana magana sa ba da kyar take towa to sai roki Allah ya walwale mai wannan kullin kuma sai ce uku da tarkulli guda da ya roƙi fiye da wannan da an bashi abdullahi da abbas ya ce musa alisalamu ya kai kukansa ga ubangijinsa na abin da yake tsoro ga jama'a fir'auna game da wancan mutumin da ya kashe musu da kuma kullin harshensa yana da kulli ga harshe wanda zai hana shi su hutu da yawa bai daɗe yana magana don haka sai ya roƙi Allah ya taimake shi ya ba shi ɗanwa ne haruna ya zama shi ne kariya gare shi ya zan shi ne mai magana da yawunsa ga mafi yawan abubuwan da musa ya kasa bayani sai haruna ya magana da yawunsa sai ko Allah ya karbi wannan roƙon nasa ya walwale masa wannan kullin da aka harshensa sai zan magana su tana fita kuma ana iya fahimtarsa kuma haka nan Allah madaukin sarki ya bashi dan uwan nasa Haruna ya zama wazirin sa kamar wanda ya roki Allah madaukin sarki yana ce ma waje alli bin waziran min ahli ka bani waziri daga cikin iyalaina mataimaki cikin yan uwana ya ce kai Allah ma wanda yake so ka ba wannan mukamin shi ne haruna hi haruna nan dan uwana ko shi dudu bihi azari ka karfafa bayana da shi wa ashriku fi amrika hada shi a cikin wannan al'amari na shi ma ka bashi manzanci kamar da ka bani ya zama annabawan Allah muke mu biyu tare idan muka samu wannan Allah za mu samu damar mu tsalkake ka tsalkake mai yawa mu ambace ka ambato mai yawa lalle kai ubangiji ka kasance kana ganin mu to da yake waje ali wazira min ali harrahi shi ma roƙo ne Musa yayi daga Allah subhanahu wataala ya bashi wannan mataimaki to Allah ya karbe roƙonsa nan take shi ma Haruna Allah ya bashi annabtaka a wannan lokaci din an karbo daga aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ummul mu'minin ta ce ta fita a lokacin take umra sai ta sauka kusa ga wasu kauyawa laraba kauye ta ce sai ni ji wani mutum yana cewa ayyu ahin kana fi duniya an fa'ali ayyi cikin ‘yan uwa a nan duniya wani ɗan uwa ne ya fi amfani ɗan uwansa yana tambaya abokan hirarsa suka ce ban sani ba yake wallahi ana adadi yake ni kawai na sani qalat ita Aisha tace wa kuntu yuzu sai ni tsarsa ma rayuwata fi halifi ga wannan rantsuwar da yi la yastazi bai ko toge ba yace wallahi ya sani innahu la ya'lamu ayyi ahin kana fi dunya afu li ahihi yace ya rike ya san dan uwan da yafi kowanne uwa amfani uwan sanin duniya tana ganin dai kawai abin ga yake wa garin tsuwa ko insha Allah bai ce ba ala sai shi mutum ya ce Musa dan uwan da yafi amfanin dan uwa ne a duniya shine annabi Musa hina sa'ala li ahihi nubuwata lokacin da ya roƙa ma ɗan uwansa a bashi annabtaka kaga ya ga daraja ta koli ke ya roƙa ma ɗan uwansa Aisha ta ce ce sadaka wallahi ka ko ga mutum daga wallahi hudu gaskiya Qultu ni cewa fi hada to kenan akan wannan ne Allah madaukin sarki ya faɗa ya yabi Musa a cikin suratul ahzab cewa kana indallahi wajiha shi Musa ya kasance mai daraja wajen Allah sai cewa da Allah ce ushdudu bihi azari imam mujahid ce ka karfafa azari bi ma'ana zahari sai ce wa ashriku fi amri ka hada shi cikin al'amarin ganawa ai fi mushawarati yanzu shine abokin shawara na sai mu samu dama mu tsalaka kai ka tsalaka kai mai yawa mu ambace ka ambato mai yawa domin duk lokacin da mutum ya samu wanda zai kama mai wajen aiki ibada to ya fi kokari yace innaka kunta bina basira lalle ka kasance Allah kana ganin mu a wannan zaben da kai muna da annabtakar da ka bamu da aikawar da ka yi muna zuwa ga makayinka fir'auna Allah mun san kana ganin mu don haka muna gode maka a wannan nimar da kai mun sai Allah ce mi قال قد أوتيت سؤلك يا موسى na'am ولقد مننا عليك مرة أخرى kala yace to lakar wuti ta suraka an baka wannan bukatar taka roƙon da kai an amsa ya Musa yace walakad mananna alayka marratan ukhra ai Musa ba yanzu na maka fara maka baiwa ba mun taɓa yi maka baiwa a can wani lokaci na daban ai kayan maka wannan lokacin akwai baiwatar da dama waɗanda muka yi maka sai Allah ya ci a gaba إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى na'am أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساهل يأخذ فليلقه اليم بالساهل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني Allah ce mai maka baiwa can wani karo kayan wannan baiwar da muka yi maka shi ne is auhaina ila ummika mayuha lokacin da muka yi wahayi zuwa ga mahaifiyarka abinda aka yi mata wahayi mana muka cusa mata a lokacin da ta haife ka Allah ya je ya cusa ma uwarsa cewa ta shayar da shi nono tana sha da shi nono amma kuma tana shakku tana sauna kada fir'auna ya kashe wannan jaririn saboda mi an haifi annabi Musa a shekarar da fir'auna ke kashe jariran bani Isra'ila maza dama wani boka ya duba masa ya ce kaga mutanen nan da hake wulakantarwa bani isra'il dinga to za su haifi wani da wanda shi ke zama sanadiyar gushewar mulkinka shi zai maka juyin mulki ya ce su wayan ga waye sai na bari sun haidiya maza kenan tun da dama ce na faukon kahirun nan don haka ya sako duka yan sa'ido a cikin gida da jimbani isra'ila ana kula duk wata mace wadda aka gani da ciki ana na ana kula da ita har lokacin da ta haihu da ta haihu an ga namiji ne sai a yanke in an ga mace ta ban mata abinta to kashi yayi yawa har ya zan gaba dai bari isra'ila ba matasa tsofaffi na kawai an gace to firawuna har ka ganin gaba rasa muka ba su muna aiki tun da su yan mulki ne kyauta ba su aikin komi bani isra'ila daga komi suke yi to an yi ta yankan jarirai maza to tsohin ga wayan sun ka tsofa ba su yi aiki babu wasu matasa to babu da ba su aiki ba firawuna ya ce to a rinka tsallake wagga shekara duk wanda ta yi namiji a yanke idan shekara ta ƙare shekara wai mutane rinka barin maza kuma duk wai a dan samu yan ƙwarorin da za su dan tashi yanzu suna yi musu aikace aikacen su to domin Allah ya nuna ikon sa shekarar da ake yanka wannan shekara an kai Musa shi dan uwansa Haruna an yi shekarar da ba yanka don haka shi babu wani abun da aka bayani a kansa shi ya sha tun da an haife shekarar da ba a yanka to shi musa an haife shekarar da ake yanka to shi na allah yawa uwarsa wahayi ya ce idan ke ji tsoron su kasai a niƙi zifihi fitta buti ki akwati sai ki sa shi a cikin wannan akwatin sassa kuwa ka sassaka mata a ƙera mata akwati ta shimfide shi da auduga ciki ta kawo ɗanta Musa ta kwantar su a cikin akwatin ta kulle. Allah ya ce baka zai fi ya fito akwatin ka ɗaya cikin teku. Ka san da ma ka ta goyan abin ga bai nutsaya ba. Shi sa ganin jirgin rodo abin nan ka dora mai bai bai kansa. Don ka ɗaya cikin teku. Ta ɗauki akwatin ɗanta na ciki ta kada cikin teku. Allah ce to kwaliyar ƙihir yamu bisan shi kuma teku ya gefa akwatin gaɓar ruwa akwati na yawo bisa ruwa kaya kaya shi nan shi buga nan iska buga shi nan buga shi nan sai bakin hadu fir'auna dama ya jawo ban suna bi ta gidansa shi yasa wani lokaci ma da yake wa mutanensa kuri yana nuna musu babba ne yake ce musu alayhi salimul ku bisar shi wai ba da mulkin masar ba wa hadhihi al-anharu ga koran mun nan ga sunan kuna ga ita jarimin tati ai karkashi za su kai kowa afa la tusuru ba ku gani dama sai sun biyo ta gida ne sannan su wuce sannan duk masu amfani da wancan bayan su wuce gidan Fir'auna su kulba don haka karkashin gida ne su kai kowa ba ku gani to ruwa suka kwaro akwatin ga sai na ko da an haka kwace saman ruwa sai an ka ɗauko aka ce yayin kintuwa to da ma ka'ida ko yayin kintuwa cikin ruwa dole sai an kai gaban sarki a wuda ga komi da nan aka tattali akwatin sai gaban sarki aka ce ga abin da aka kinto ko da aka buɗa aka ga jariri ne shi na Allah ce a kusa aduwun li wa aduwun lahu maƙiyina maƙiyinsa shi zai ɗaukai Allah ce wa alƙaitu alaika mahabbatan minni ni jefa maka wata soyayya ta da gare ni duk wanda ya ganka zai jira son ka Allah ce kuma na yi wannan wani tusna domin a tsare ka ala aidi bisa ga kulawa ta aka jefa ko da aka yi suwa sai ko aka ga kenan gashi yaro ne fa lokacin ta jefa ruwa sun kwashi akwatin don haka bakin ciki ya lullube ta ke haifi jaririnki kina matukar so ne an ce ki za cikin akwatin ka ɗauka akwatin cikin ruwa ke kaɗa ruwa sun ɗauki akwatin mutu sai yadda abin zai kasance ba kamar yadda Allah madaukin sarki ya faɗa a suratul qasas yace wa asbaha fuadu ummu ummi Musa farigan in kadat latubdi bihi laula arbatna ala qalbiha zuciyar uwar Musa yau waye gare fanko ba wani abu cikin ba tunanin dan nata ba kai ta kusanci ta bayyanar da wannan damuwar take ciki ta ce to ga abin da ake ciki laula an rabatna ala kalba ba don da muka daure zuciyar ta ba to Allah ce ya huzu wa du liwa du law sai Allah ce a can cikin suratul qasas yace faltaqatahu alu fir'auna li yakuna lahum aduwan wa hazana mutanen fir'auna su suka kince shi don ya zama musu maki ko ya zama musu bakin ciki don haka hukunci Allah ya riga ya tabbata wanga da hake gudun a haifa wanda ka kashe jarirai dubbai don gudun kada a haife shi to gashi yanzu cikin gidan fir'auna zai tashi akan gadon fir'auna ya ci abincin da ake ci gidan fir'auna ya sha abincin da ake sha gidan fir'auna tare da son da Allah ya sami matar fir'auna game da wannan yaro ta so shi fiye da abun da ake tsammani duk lokacin da ya fir'auna ya yi to ita ke dakatar da shi ka zama ce ta nan take shakun don za a ga mutum ya haito yana babbatai ne cikin jama'a kaza kaza yana hargagi kowa yana hari sa sa sa ana son kuyawa sa yana ta wada ba ta kasa da ce ok sa yes sa sa yana koma cikin gida wala ta yi wani gida ba yan ta ce ma sai mata jaki jaki sai ya yi eh amma ga hito garka da mutane har gaji kowa tsoro ne shi kai to ga fir'auna da irin wannan mulkin ita hajiya ta ce tana so mai kaga babu da za a yi ce mai mata ya sa yin fa na wani tafi zama wani da da fir'auna ce a kashe shi ta ce a karu kashe shi ogan ya ce a kashe ita hajiya ta ce a kashe a sa an yanfa ana aunar ta kai zama wani da muna zamanin zai amfani mu ko ma mu rike shi da tun da babu da da ce to gashi na amma miki sai rika Allah ya ce wa alkaitu alayka mahabbatan minni ni sanya soyayya bayina zuwa gare ka Allah ce kuma walitus na ala aini domin a tsare ka a kiyaye ka bisa ga kulawa ta bi haisu ala inda nake ganin ka wai abin da ke nutu za la'aini in sa ka cikin gidan mulki ka ji daɗi ka ni'amtu ka yi karin kumallo gare su ka yi kalaci a wajensu duk abin da 'yan sarki ka ci ya zama shi ne hakici kuma kai na ɗin ake son a kashe wannan aikin Allah ne sai Allah ce istarshi uku tamshi أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تهزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا نعم فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى to bayan wannan yanzu ruwa sun dauki da bata san yadda aka yi wa amma dai ta tura ya tai wadda ake kira Maryam ta dan binciko mata cikin gari ko tana samun labarin kila a ce wasu sun tsintai shi na Allah ce istamshi uhutuka yayin da ‘yar uwarka ke tafiya tana bincike sai ta ga an taru garkar fir'auna ana ta magana cewa ga yaro an tsinta mina na kaza kaza to dama ce Allah ce fa haramna alaihi almaradi min qablu duk wata mai shayar da nono wadda aka kawo domin ta sha da shi tunda hajiya ta ce tana so ne ya ki amsar nononta an ko shiga damuwa to hajiya ta damu ga ɗa ya ki shan nono to kaga dole yalla bai shi damu to yalla bai ya damu ko dole na dufa da ta rikice ana ta tunanin ya za a yi sai ga wannan yan wata shi istam shi uhutuka sai ga yan ruwanka tana tafiya wata kusa jahal a dulluku ko kuna sai nuna muku alaman ya kafuluhu akan wanda zai rika muku wannan yaro ya bashi nono ya sha ita ga yarma yariya ya ta ce wannan wannan suka ce a gwada musu to nan ma ka san nura an kace ma sarki duk dambala tai yana da wani tunane wanda duk wanda ba sarkin bai da wannan tunani yake to ya ake nufi a ce akwai wata mata wadda za ta sha duk matan gari ga so ya kyauta nonon so wai anya ku ko ita uwa tai eh to aka dai mai da mata ma aka ce a a ita matan nan kamshin nono gare ta mina na kaza kaza babu yaron da take runguma sai amshi nonon ta haka Allah ya yi ta Allah ce mu yi wannan fara ja'ana ka ila ummika muka mai da kai inda mahaifiyarka kai ta karra ainuha domin idanuwanta su yi sanyi ta samu natsuwa kada ta yi bakin ciki saboda ce kana can daban ba ta san inda hake ba to za ta shiga damuwa to yanzu ta san inda ɗanta yake kuma asali ma ita za ta shayar da shi kamar yadda Allah madaukin sarki ya ambata a cikin suratul qasas aya ta 12 ita maryam ce ta yi hal adullukum ala ahli baiti yakfuruna yakfurunahu lakum wa hum lahu nasihun shi nuna muku mutane wani gida wanda za su rika muku wannan ɗan kuma su masu nasiha ne a gare shi wai hal adullukum alaman turdi'uhu lakum bil ujra ko in gwada muku wadda za ku yi jinga da ita ta shayar da muku shi nono aka ji aje a zo da ita fa zahaba bi sai ta tafi da an aka ba ta dan aka sa dogara suka bi ta tattafi da dan har inda uwarsa ana zuwa ka miƙa mawa nono ta bai sai karba to dogara kuwa kai farin ciki mai tsanani an samu yanzu kan wanda ke shayar da yaron hajiya don haka aka yi jinga da ita akan ta shayar da shi sanadiyar wannan ta samu arziki ta samu ɗaukaka ta samu hutawa duniya zahira a nan duniya ta samu hutu tun da an yi jinga da ita ta shayar da ɗan da matar sarki kan ƙauna don a du'a wata ke so yi mata kai to a lahira ba abinda za ta samu ya yi yawa ya yi gwabi don haka hadisi ya zo inda ce masalu sani illazi ya ta fi sun'atihi alkhaira ka masali ummi musa tarda waladaha wa tahudu ajraha duk wani mai aiki wanda ke aiki a hannu kuma yana neman samun lada a cikin wannan aiki yana neman alkhairi kuma ya samu lada da la'ada ya kyautata wannan aikin haka yin kamar uwar Musa ta sha da ɗanta kuma an ba ta jinga Allah ce faraja naka ila umma kai ta karra ainaha wala tahzan kada ta yi bakin ciki Allah ce wannan baiwa mun maka ita kafin yanzu wa qatalta nafsan hakanan ka kashe wata rayuwa wani bakifte a lokacin da ka isko shi yana rigima da wani daga cikin kabilarka kan ba shi hankuri yake hankuri kan nausai kan wanda Allah ce kowa ka zahu Musa jirki hannu yan nausai faka zo alaihi shi ka sai mutu kaga wannan kai wannan kashin kai kuma daga baya an samu raɗe raɗin fir'auna ya samu raɗe da cewa kai na kai wannan aikin don haka ya aika ana neman ka domin a zo a kashe ka tun da ka kashe mai bawani Allah ce kwanajjai na ka min algammi muka kyar da kai daga wannan bakin ciki na bakin cikin da ya same ka na ka kashe ɗaya daga cikin mutanen fir'auna kuma kan gudu har ka kai madayana inda wannan mutumin kirki wanda ya kana zuwa inda shekan mashi labari kamar da zuwa cikin surtul kasasi Allah ce la ta khaf na jauta min alqawmi zalimin haka wannan mutumin kirki da madana ce masa karka ji tsoro ka tsira daga mutane azzalumai mulkin fir'auna bai kawo da don haka yanzu ka kubuta Allah ce wa fatanna wa fatanna ka futuna muka jarrabe ka jarabawoyi daban-daban in ka fita wannan ka fada wannan wato an tambayi abdullahi da abbas game da wa'annan jarabawoyin da allah ya ce wa watan naka hutuna aka tambaye su menene wannan alfutun ya ce to wannan fitintunun da aka jarrabe musa da su labari ne mai tsawo yanzu lokaci ya ƙure ka bari sai gobe tun da safe ka taho a baka labarin wa'annan saboda labari ne mai tsawo dan lokaci kaɗan bai isa to ma dai na ganin labari yana tsawo mu ma sai wani lokaci karo na gaba mu ji wannan fito saboda ɗan lokacin da a gare mu bai wuce minti da zuwa bako kaga mu ma ba zai ishe mu ba fatar abu da makaranta daidai Allah ba Allah daidai kura-kura Allah shi ya muna wannan haɗarta mu Allah shi mata albarka ya sa ta zan sanadin tsira gari mu baki daya Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya da gamawa lafiya matsalolin da muke fama da su a wannan ƙasa da kuma duk sauran duniya musulmi Allah shi yaye mu da su subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullah